الحمد لله الذي أقرت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالألوهية جميع مصنوعاته وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله ومن يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه معاشر المسلمين إن المسائب لا تقع إلا بإذن الله تعالى قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وإن المسائب بمثابة الإشارات والتنبيهات من الله تعالى لعباده المخالفين وهي آيات للتخويف أيضا قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لذا يجب على العباد الرجوع والامتثال والاستقامة قبل فوات الأوان قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون أيها المسلمون إن الله تعالى قد جعل لكل شيء سببا يجلبه وآفات تذهبه فطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم سبب لجلب النعم المفقودة وحفظ النعم الموجودة أما المعاصي فهي سبب لذهاب النعم وهلول النقم إذ هي تزيل النعم الحاسلة وتقطع النعم الواسلة أيها المسلمون احذروا المعاصي والذنوب واتقوا خطرها على الأبدان والقلوب وانظروا وتفكروا في ظهور أثرها على الأوطان والشعوب فإنها سلابة للنعم جلابة للنقم تورث أنواعا عظيما من المفاسد وتحل أنواعا من الشرور والفتن والمسائب في البلاد إن ضررها على الأفراد والمجتمعات أشد وأنكى من ضرر السموم على الأجسام إنها لتخلق في نفوس أهلها التباغض والأداوة وتنزل في قلوبهم وحشة وقلقا لا يجتمع معها أنس ولا راحة قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أيها المسلمون إن المعاصي والذنوب هي أصل كل بلاء ومصدر كل شقاء ومنبأ كل غضب وانتقام فما نفرت النعم ولا حلت النقم ولا تسلط الخصوم والأعداء ولا حلت الأدواء ولا حجمت المسائب والنكبات إلا بشؤم الرذائل والمنكرات عباد الله ليس في الدنيا ولا في الآخرة شر ولا داء ولا بلاء إلا وسببه الذنوب والمعاصي وما عذبت أمة من الأمم إلا بذنوبها ففي كل آية عبر وفي كل مثل من الأمم السابقة بلاغ وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال تعالى مبينا سبب أخذ المهلكين وإقابهم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبة ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كل هذا كان في من قبلنا لكن الذنوب هي التي تهلك الأمم اللاحقة أيضا وقال تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ما ظهرت المعاصي في ديار إلا أهلكتها ولا تمكنت من قلوب إلا أعمتها ولا فشت في أمة إلا أذلتها بها تزول النعم وتقل النقم وتتحول العافية ويستجلب السخط الله تبارك وتعالى أيها المسلمون ما نزل بالأمم والشعوب من ذل وهوان وآلام وعقوبات وفتن وزلازل وما سلط الأشرار وسيطر الفجار وغلت الأسعار وشهة الوظائف وكثرة الجرائم إلا بسبب الذنوب والمعاصي فاعتبروا يا أولي الأبصار قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فما الذي فما الذي سبب إخراج الأبوين عليهما الصلاة والسلام من الجنة دار اللذة والنعيم إلى هذه الدنيا دار الآلام والأحزان وما الذي أغرق فرعون وقومه وخسف بقارون الأرض إنه الذنوب والمعاصي وقال تعالى مبينا للذين شاهدوا المسائب أن يأخذوا العبرة أن يأخذوا العبرة من ذلك قال تعالى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون أيها المسلمون إن المسائب والأحداث ما هي إلا نذير للمسلمين لكي لا يعودوا ويرجعوا إلى تصحيح آمالهم ورفع المظالم وإقامة العدل في بلادهم فالظلم والبعد عن شرع الله تعالى سبب للهلاك قال تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون واتقوا الله أيها المسلمون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون وقد وعد سبحانه ووعده الحق ألا يعذب المستغفرين قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أيها المسلمون يقول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وعلى المسلم والمسلمة أن يتقي الله تعالى ويسعى للإصلاح وأن يحفظ الصغر الموكل إليه حتى لا يتسرب الفساد من بين يديه وكل بحسبه فالسلطان في البلاد على صغر من صغور المسلمين ولا يجوز له أن يسمح للفساد أن يدخل سلطانه والوزير على صغر من صغور الإسلام فلا يجوز له أن يترك الفساد يتسرب إلى أجهزة ووزارته ومدير المكتب على صغر من صغور الإسلام فلا يجوز له أن يسمح للفساد أن ينتشر في صفوف منصوبية وموظف خاصة والدولة عامة ورجال الأمن على صغر من الثغور الإسلام فلا يجوز لهم أن يسمعوا بدخول الفساد إلى البلاد أو يتساهلوا فيما أوكل إليهم من أعمال والرجل في بيته ومع أفراد عائلته على ثغر من ثغور الإسلام فلا يجوز له أن يترك الفساد يدخل بيته والفرد لو كان لوحده على ثغر من ثغور الإسلام ينبغي له أن يحرس من دخول الفساد إلى قلبه أيها المسلمون فإذا تخلى المسلم عن مسؤوليته وألقى باللائمة على غيره عندها يدب الفساد ويتسلط الأعداء على البلاد وتحل النقم وتسلب النعم ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها المسلمون إن حصول المسائب لا تكون إلا بسبب ما تكسبه الأيدي الناس من المعاصي والمخالفات والتي منها أكل السحت والربا وانتشار الفواحش والزنا وإهانة الصالحين الأخيار ونبذ الأحكام الشرعية وتضييع الصلاة ومنع الزكاة واتباع الشهوات وارتكاب المنكرات ومعاداة أولياء الله, أولياء الله وانتشار الغش والظلم لقد أدمنت المخدرات وكثر أكل الحرام وتتنوعت فيه الحيل شهادات باطلة وأيمان فاجرة وخصومات ظالمة لقد ارتفعت أصوات المعاذيف والغناء المحرم ودخل أغلب البيوت وتربى الصغار والكبار على ما تبصه وسائل الإعلام وتساهل الناس في شأن الدشوش لقد فشت رذائل الأخلاق ومستقبح العادات في البنين والبنات فإلى متى هذه الغفلة عن سنن الله تبارك وتعالى ونعوذ بالله من الأمن من مكر الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنأمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فاتقوا الله تعالى واحذروا مكره وبأسه إن كنتم تسمعون قول الله أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبأ على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وعلماءنا اللهم أصلي أهوالنا وأهوال المسلمين اللهم أنزل الأمن على ولاية غombe خاصة وعامة على نيجيريا يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين tana magana a kan ƙarshen zunubi bala'i lakiyayi godiya ta tabbata ga Allah wanda dukkan halittu suka tabbatar da rububiyarsa shi Allah kuma dukkan halittu suka tabbatar da uluhiyarsa kuma ta shaida babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi Allah guda ɗaya wanda bai da abokin tarayya ina shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma mandansa ne da alayensa da kuma sahabbansa tsira da aminci ya tabbata gare su bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala min duk wanda ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya isan masa ya ku taron musulmai musifa ba ta afkowa dole sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya faɗi cewa babu wata musifa da za ta samu mutane face sai da izinin Allah wanda duk imani da Allah ya shiryar da zuciyarsa Allah mai iko ne masani akan komai ya ku bayan Allah lalle dukkan musifu suna faruwa ne da isharori da ubangiji ke yi da kuma faɗakarwa daga wajen Allah ga bayansa waɗanda suke masu saba masa banda wannan kuma aya ce wacce take tsoratarwa domin mutane su ne sanci aikata munanan ayyuka ubangiji yana cewa ba mu aiko da wata aya ba sai don ta zamanto tsoratarwa ga masu aikin sabo su daina saboda haka ya zama wajibi akan bayin Allah su koma zuwa gare shi kuma su sadar da umarninsa shi Allah tabaraka wa ta'ala kuma su yi istiqama akan daidaito bisa umarnin Allah da hannuwar Allah tun kafin lokaci ya kure musu ubangiji yana cewa ina ɗanɗana muku nau'i na azaba wato ta ƙasa ko magaggauciya ta kusa kafin babbar azaba ta nesa ta zo muku wato ita ce lahira muna yin wannan domin ko za ku dawo gare mu ku tuba daga munanan ayyukan ya ku musulmai hakika lalle Allah maɗaukaki ya sanya ma kowane irin abu da yake faruwa a bayan ƙasa akan sanadi da sababin da ya jawo shi sannan kuma akwai abubuwa da kuma suke tafiyar da abubuwa waɗanda mutane ba sa so su ma da sanadinsu yi ma Allah ɗa'a da yi wa manzan Allah ɗa'a sababi ne na saukar da ni'ima a bayan ƙasa kuma sababi ne Allah zai dawa da mutane ni'imar da da suka rasa saboda sun yi ma Allah ɗa'a sun yi wa manzan Allah ɗa'a kuma zai kiyaye musu ni'imar da take tare da su bacci wacce za a karo musu ya ku bayan Allah saba ma Allah kuma da kin biyayya ga manzon Allah da ƙetare dokokin Allah sababi ne na a tafiyar muku da din ni'imomi da jin daɗi da kwanciyar hankali da kuka sani da kuma saukar muku da bala'o'i iri daban-daban ni shi dama zunubi aikinsa ne ya tafiyar da ni'ima wacce take tare da ku ya kuma hana zuwan wacce ba ta zo ba sannan ya yanke tsakaninku da ubangiji ya zamanto ba ta ba kwa samun saduwa da Allah ya ku musulmai ku kiyayi aikin zunubai da aikin sabo ku ji tsoron hatsarin zunubi da aikin sabo akan jikkunanku da zukatanku ku duba kuma ku yi tunani cikin abin da yake bayyanuwa a cikin ƙasashe da kuma al'umma da ƙabilu iri daban-daban zunubi yana zamantowa mai rasar da ni'ima ga ɗan adam mai jawo ukuba a kan ɗan adam da rashin ruwa da fare-fare da tsada da dukkan sauran wasu abubuwa da kuka sani sannan ku sani zunubi yana gadar da mafi girman barna a bayan ƙasa sannan yana saukar da nau'o'i na sharri iri daban-daban kuma yana kawo fitintunu da musifu a cikin garuruwa babu shakka cutar da zunubi da ayyukan sabo suke fararwa akan ɗaiɗaikun mutane da al'umma gaba ɗaya abubuwa ne waɗanda suka kai matuka wajen tsananin ƙi abinda ɗan adam baya son ya rayu da suna daga cutarwa zunubi ya fi guba cutaswa a cikin jikin ɗan adam kamar yadda yake jawo mutuwar zuciya da shigewa cikin wuta yana haifar da munanan ɗabi'u a cikin rayukan wato mutane ya saka gaba da ƙiyayya da jin haushi da sauran munanan abubuwa sannan kuma ya saukar da kunci da bakin rai a cikin zuci wanda baya iya samun baya iya tattaruwa da samun jin daɗi ko sauƙi tattare da wannan zunubi a cikin zuciyar ɗan adam ƙur'ani ya faɗa yana cewa lokacin da kuka karkace sai muka karkatar da zukatanku suka zamanto ba sa iya muku tunanin amfani ko samar da alheri yau mun kai ga cewa mun manta da kawo da mu hatta alherin da yake gaban mu ba ma iya tuno shi abinda ke cikin zukatan mu shine sharrance sharrance da kuma zunubai iri daban-daban da mugunta da keta da munanan abubuwa wannan dukkan su zunubin mu ne suke sadda haddasa waɗannan abubuwa ya ku musulmai lalle fa aikin zunubi da sabo shine asalin kowane irin bala'i da mutane suke ciki a yanzu kuma shi ne maɓuɓɓuga na taɓewar ɗan adam kuma shi ne gurin da yake tsirar da fushin ubangiji da uƙuba da ramuwar gayya daga wajen Allah kuma babu wani abin da yake kore wata ni'ima da Allah ya saukar ya saukar da bala'i da rashi da kuncin rayuwa sannan kuma da sallada muku husuma da jayayya da ɗora makiya akan ku da kawo wasu cututtuka da kuma yadda musifa take hari hari bayan hari da abubuwan ƙi da suke faruwa a cikin al'umma wanda al'ummar ba ta so face duk waɗannan suna faruwa ne da shi'umci irin na zunubi da munanan ayyuka da mutane suke aikatawa ya ku bayan Allah babu wani sharri a duniya babu wani bala'i a duniya ko a lahira babu wata cuta da take cutar da mutane ko bala'i face sababinsa dai zunubi ne da ayyukan sabo da ake aikatawa ba azabtar da wata al'umma ba da tauce kafin mu illa saboda zunubinta aka azabtar da ita ba a dirkakar da wasu cikin ƙasa wasu aka daga garuruwansu aka kwantar da su wasu ko aka ɗanɗana musu musifu iri daban-daban ba a yi musu wannan ba sai saboda sun saba ma Allah kuma sun yi aikin da bai dace ba suka kafirce ma Ubangiji. a cikin wannan akwai aya ga dukkan mai lura zai yi hankali ya daina aikata aikin zunubi domin abin da ya tafiyar da al'ummar farko zunubi a cikin wannan misalin din na al'ummomin da suka gabata akwai isar da sako na shi Allah da kuma tunatarwa ga waɗanda suke masu imani waɗanda suke da zuciya rayayya waɗanda suke jin maganar Allah kuma suke aikata abin da Allah yake son ya su aikata ubangiji ya faɗa yana cewa yana mai bayanin abin da yasa ya kama su kuma ya halakar da su ya musu ukuba da azaba iri daban-daban yace kowanne na kama shi da zunubinsa wasu abin da aka yi na tura musu tsakon kwani na bala'i yana sauka daga sama wasu kuna yi tsawa ne a garin sai suka narke suka muce akan gwiwoyinsu wasu kuwa kasar na bude nace duk su fada ta haɗiye su haka dan ake ta yi wasu kwa ruwa ne na turo ya dulmiyar da su Allah ya ce ban yi zalunci ba su suka zalunci kansu da kansu duk wannan ya kasance ne cikin waɗanda suka kafin mu abinda ya jawo musu shine zunubi idan wannan al'umma ba ta daina aikata zunubi ba to abinda ya riski waɗancan zai iya riskanta ko da kuma da wasu hanyoyi na daban da shi Allah zai amfani da su Allah ya faɗa yana cewa ba ni ne na halakar da na farko ba to ai zan biyo da na ƙarshen kuma haka nake aikatawa da masu laifi in ji Allah babu wani sako da ya bayyana a bayan ƙasa da zai shiga cikin gida face sai ya halakar da mutanen gidan babu wata zuciya da zunubi zai shige ya samu gurin zama a cikinta face sai ya makantar da ita ba za ta iya gane sakon Allah ba babu zunubin da zai bayyana cikin al'umma ya yadu face sai wannan al'umma ta kaskanta a gaban makiyanta da zunubi ne Allah yake gusar da ni'imomi kuma da zunubi yake saukar da azabobi da zunubi ne yake canza lafiya a kawo cututtuka da zunubi ne Allah yake janye yardarsa sai ya saukar da fushinsa akan al'umma ya ku musulmai babu wani a cikin al'ummomin da suka gabata wani kaskanci da ya saukar musu ko kaskantuwa ko wulakantuwa ko raɗaɗi ko ukuba ko ramuwar gayya ko fitina ko girgizar ƙasa ko kuma a sallada musu shugaba mara tausayi ya ta gana musu azaba a ba mafajirai masu laifi dama kamar yadda muke gani a cikin ƙasa su yanka wanda suka yanka su kashe wanda suka kashe kuma farashi ya tashi ya hauhawa ya kai inda ba a tsammani ma'aikata su zamanto masu ha'inci sa'annan laifuffuka su yawaita a bayan ƙasa babu inda ake samun wannan sai inda zunubi ya yawa ku yi lura idan kuna da hankali idan ba ku da hankali ku ci gaba da aikata aikin zunubi kowa zai ji a jikinsa ubangiji yana faɗin cewa shin ba ku gani ba ni ne na halakar da alkariyu daban-daban wanda na ba su tamkini a bayan ƙasa sun fi ku ƙarfi sun fi ku raya ƙasa na yi musu komai na saukar musu da ruwa mai bulbula na sanya gonakai da ƙoramu suna gudana ta ƙarƙashinsu ba da suka yi zunubi halaka su na yi wasu ma hatta tsirran da na ba su suke ci sai na canza su aka mai da su goruba mutum yana shan ayaba da lemo da gwaiba da sauran abubuwan jin daɗi Allah ya kwace su ya mayar masa ya ce rinka cin goruba Allah ya gamu da wahala saboda zunubinsa daga ƙarshe ma dirkakar da su muka bayan wannan muka nitsar da su muka halakar da su muka fari wasu ƙarni na daban a bayansu mu ba mu fi ƙarfin Allah ba yadda waɗancan ba su fi ƙarfin Allah ba menene ma sababin da ya fitar da annabi adam daga cikin gidansa da hawa'u matarsa daga gidan aljanna gidan jin daɗi gidan ni'ima aka kawo shi cikin wannan duniya mai rana mai zafi wadda sai ka yi noma sai ka nema mai raɗaɗi da bakin ciki da komai Allah ya zo ya ajiye shi a wannan wurin saboda zunubi menene abin da yasa aka halakar da fir'auna da gonakai da ya mallaka da mulki da fawa da ƙarfi da yake ji da shi da ƙarfin waɗanda suke masu mulki da ƙarfin dukiya muka tsame shi muka halakar da shi me yasa muka dirkakar da karuna a cikin ƙasa da gidansa da komai da dukiyarsa duk muka ce ƙasa ta karbe shi kuma ta karbe shi har yanzu nan yana ta jaljuli a cikin ƙasa Allah ya yi bayanin abin da ya sa ya yi musu waɗannan abubuwa kuma da ya yi bayanin mun shaida haka cikin littafinsa domin mutane su riƙi wa'azi daga wannan Allah ya ce mun bar wannan ya zamanto aya mabayyaniya amma ga mai hankali ya ku musulmai dukkan musifa da fararrun abubuwa na bala'o'i da ba a jin daɗinsu ba su zama komai ba illa gargaɗi suke ga musulmai don su koma izuwa ga Allah kuma wato su koma izuwa ga shi Allah su koma kuma zuwa ga gyara ayyukansu da kuma mayar da dukkan zalunci da suka zalunci mutane da tsayar da adalci a cikin garuruwa zalunci da nesantar shari'ar ubangiji ba abin da suke sabbabawa sai komawar ƙasa baya da kuma zalunci da kuma halakar al'umma Allah yana cewa ba mu zamanto muna halakar da alƙariya ba sai mutanenta sun zamanto azzalumai masu zaluntar juna ya ku musulmai ku ji tsoron Allah kuma ku mayar da al'amarin ku zuwa ga Allah ku sallama mashi Allah tun kafin ya zo muku da azaba idan ya tazo ba ku da mataimaki ku bi mafi kyawun abin da muka saukar zuwa gare ku daga ubangijinku tun kafin azaba ta zo muku fujua alhali ba za ku sani ba Allah ya yi alkawari tsarki ya tabbata gare shi alkawarinsa kuma gaskiya ne cewa ba zai yi wa mutane azaba ba idan suna istighfari suna tuba ya faɗa yana cewa Allah bai zamanto mai yin azaba ba alhali suna istighfari ya ku musulmai Allah ya gaya muku yana cewa shi fa Allah ba zai canza wa mutane ba sai sun canza da kansu idan Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin wasu mutane da bala'i ba wanda ya isa ya kawar da bala'in kuma ba su da wani wanda zai taimake su idan ya kama su ya zama wajibi akan musulmi namiji da kuma musulma mace kowa ya ji tsoron Allah ya kuma gyara tsakaninsa da ubangiji ya kiyaye kafar da ubangiji ya ajiye shi aka wakilta shi a kanta kada ya yadda barna ta shigo ta bangaren hannunsa ko ta bangaren da yake ko ta kofar da aka sa shi ya tsaronta kowa yana da matsayin da zai hana zunubi ya kuma koma zuwa ga Allah sarki a gari a cikin garinsa an ajiye shi akan wata kafa Allah bai yadda ya bar wannan kafar ta bude zunubi ya shigo ma al'umma ba domin yana lalata al'umma baya halatta a gare shi ya bude wannan kofa din sannan ya shigo wa da mutane barna da zunubai ta yadda al'umma za ta cutu minista ko waziri a gari ko gwamna a gari yana kan wata kofa daga cikin kofofin da Allah ya ajiye shi baya halatta a gare shi ya bude kofar fasadi da barna ya shigo wa mutane da abin da bai dace ba domin su wahala hakanan kuma dukkan dan majalisa da yake kan doka ko kuma yake tsara doka Allah ya ajiye shi akan wata kofa Allah bai yadda ba ya kafa dokar da za ta cutar da al'umma ko za ta tsananta ma al'umma Allah bai yadda ba shi ma Allah zai matsa masa Allah bai yadda kuma ya bude wata kofa ta yadda za a yada barna a cikin al'umma har bardar ta shafi al'umma ta shafi tattalin arzikin al'umma ta shafi dukkan wasu al'amura ba ma'aikacin gwamnati a keɓance Allah ya ajiye shi akan wata ƙofa ya hana barna daga ofis ɗinsa gwamnati a daulance ta ƙasa gwamnatin ƙasa an ajiye ta akan wata ƙofa ba a yadda ta buɗe wata ƙofa ta yadda zunubi zai shigo domin ya zamanto ya samar ma al'umma illa ba sojoji masu tsaro da sauran 'yan sanda da dukkan sauran masu aiki suna kan wata ƙofa harabun ne akan su su bude wata ƙofa ta yadda zunubi zai shigo mu al'umma ko illa za ta shigo mu al'umma baya halatta a gare su su aikata wannan aiki su shigo da fasadi a cikin ƙasa ko ce sauki ma'aikata da aka saka su akan hana shan kwaya haramun ne su bar kofa a shigo da kwaya don a haukatar da al'umma Allah tabaraka wa ta'ala ya wakilta su akan wannan kuma zai tambaye su ɗaya bayan ɗaya kowane mutum da ka sani a cikin gidansa Allah ya ajiye shi akan wata kofa baya halatta ya bari zunubi ya shigo kan familinsa ko iyalansa domin kada ya tantsama ya fito daga gidansa ya cutar da al'umma baya halatta ya bari ya shiga cikin gidansa ɗaiɗaikunmu kowa Allah ya ajiye shi akan wata kofa baya halatta a gare shi ya bar wannan kofa fasadi ya shigo mu cikin wannan al'umma ko abin da zai cutar da al'umma Allah ya shaida mun isar muku da sako ko ku gyara ko kuma ku ci gaba da aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ku duk musulmin duk bawan da yayi watsi da wajibin da Allah ya dora masa ya jefar da laifin kansa yake zargin wani bai tsaya ya gyara nasa ba bai toshe kofar fasadi ba so Allah tabaraka wa ta'ala zai yi maganin sa kuma zai sallada makiyinsa a kansa kuma sai ya ci nasara a kansa kuma musifa za ta iya sabunsa kuma Allah zai iya janye masa ni'imar da ya yi masa ba mu da ƙarfi ba mu dabara sai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ku musulmai faruwar musifa baya kasancewa tana faruwa sai da abin da mutane suka aikata da hannunsu na ayyukan zunubai da saba mashi Allah daga cikin irin waɗannan abubuwan da suke jawo musifu a cikin ƙasa da kuma al'umma da tattalin arzikin al'umma da lalacewar tarbiyya da kuma dukkan munanan abubuwa da suke faruwa da mu daga ciki akwai cin hanci da rashawa akwai kuma aiki da riba akwai yada alfasha a cikin al'umma da tsiraici da zinace-zinace akwai kuma wulaƙantar da bayan Allah waliyai salihan bayan Allah da ake zagi ake batantawa da kuma watsi da hukuncin shari'ar Allah da tozartar da sallah da hana zakka da son bin son zuciya da aikata munanan abubuwa da Allah yake so ana tozarta su da tozarwa ta munanan ayyuka waɗanda Allah baya son a aikata su sannan kuma da kiyayya ga bayin Allah waliyan Allah sannan da yaduwar ha'inci a kasuwanci da masana'antu da dukkan ofisoshi na gwamnati da zaluncin juna da ake yi da kuma shan kwaya da sayar da kwaya da dukkan waɗansu abubuwa da cin haramun da ake aikatawa da nau'o'in da barbaru da ake fitowa domin a halattar da haram mutane suna da irin waɗannan hanyo da shaidar ƙarya da mutane suke yi ko a kotuna ko a tsakaninsu da rantsuwa ta fajirci mutum ya rataye alƙur'ani ya rantse da shi kuma ya ƙarya kuma ya zo ya cuci al'ummar da ya rantsuwa a kanta da samar da husuma ta zalunci iri daban-daban da daga saututtuka na kiɗe-kiɗe da shaye-shayen al'amura da shigar da abubuwa munana a cikin gidajen mutane da kuma tarbiyyar yara akan abin da bai dace ba da zunubai iri daban-daban waɗanda suke bayyanuwa a cikin kafafen yatsa labarai sannan kuma da saukin da mutane suka yi wajen ɗaukar munanan al'adu su yi watsi da abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam munanan ɗabi'u duk sun watsu waɗannan duk su da laifinmu sa'annan kuma mun ɗauki munanan al'adu cikin mazanmu da matanmu su ake aikatawa har yaushe zuwa wannan rafkana har yaushe muka yi watsi da sunnar annabi har yaushe muka yi watsi da alkur'ani na'uzu billahi da amincewa da muka yi Allah ya kawo mana makircin da ya tanadi mu muka aminta da kanmu muka amince muka yadda muka amince domin mu muke aikata dukkan munanan abubuwan da muka ambata kuma mun san cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya hana to mun aminta kenan Allah ya saukar da makircinsa da tanadinsa munana da yi a kanmu saboda Allah bai kasance zai canza muku ba wata ni'ima da yayi sai in kun canza da kanku ku ji tsoron Allah tabaraka wata'ala ku tsoraci ku ji tsoron makircin ubangiji da tanadinsa da azabarsa idan kun kasance kun ji wannan magana to ga abin da Allah yake gaya muku shin wai ku mutanen alƙariya kun aminta Allah ya turo azabarsa da daddare kuna bacci kun yadda ubangiji yana tambayar ku wai shin ku mutanen alƙariya kun yadda Allah ya turo bala'in azaba da hantsi kuna wasa Allah ya saki tambaya ce kun yadda da makirci na da tanadin musifa da nayi kun yadda ba waɗanda suke amincewa makircin Allah sai mutane asararru tababbu shin bai ishe ku bane ku shirya daga tafarkin waɗanda muka turo kafin ku aida mun ga dama kuma za mu samar muku da zunubin halakaswa din amma an yumke zukatanku ba sa ji ba sa gani kuma ba sa sauraron alkur'ani Allah ya ce waccar alkariyar ga ta can ka suranta ta da zuciyarka waccar alkariyar ta lut waccar alkariyar ta samud waccar alkariyar ta shu'aib waccar alkariyar duka mun halakar da su kuma mun baka labarinsa kuma manzanninsu sun zo da hujjoji a bayyane amma suka ƙi yin imani suka ƙi yin imani Allah ce haka muka yimke zukatansu kuma haka kuma za mu sakan kawo muku da munanan abubuwan da kuke aikatawa ku yi wa manzan Allah salati Allah kai tsira a bisa manzanka Muhammad sallallahu alaihi wasallama tare da alayensa da sahabbansa gaba ɗaya da dukkan waɗanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar sakamako Allah ka buwayar da musulunci da musulmai Allah kai mana rahama kai wa iyayenmu da suka mutu rahama mazansu da matansu kai wa malamanmu da suka mutu rahama Allah ka kyautata halayyarmu da halayyar dukkan musulmai muna roƙonka Allah ka saukar da aminci a bisa wannan jiha ta Gombe a keɓance da zaman lafiya da kuma Najeriya gaba ɗaya ya rayayye kuma tsayayye dawwamamme Ubangiji muna roƙonka ya Allah ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya ka kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar wuta wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum